بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خمسة من الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata shida ga watan uku shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan tara shekara ta 2023 miladiya muna darasi na takwas a cikin karatunmu na littafin riyadu salihin da muke gabatarwa a wannan babban masallaci na juma'a na sabuwar jami'ar bayero kano nigeria insha Allah ta'ala yau za mu tashi hadisi na goma daidai a cikin littafin riyadu salihin hadisin abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baytihi bid'an wa 20 daraja وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وهط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء والزاي أي يخرجه وينفذه wannan hadisi ne na goma a cikin littafin riyadu salihin wanda imamu nawawi Allah ya masa rahama ya kawo mana shi a don yi mana bayani akan abubuwa da yawa a cikin hadisin kamar da za mu yi bayani ya ce manzan Allah sallallahu ya faɗa daga abu huraira salatu rajul fi a jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baiti mutumin da ya sallah a cikin jam'i shine jama'a abinda ake nufi a cikin jam'i a masallaci wannan shine fassarar farko da zaka iya yi salatu rajuli jama'atan abinda annabi yake nufi jam'i a masallaci wannan a matakin farko amma daga baya za a iya a ma'ana za a iya shigar da jam'i koda a wajen masallaci amma asalin hadisin da yake magana akan sallar jam'i yana nufin jam'i ne a masallaci don kada wani ya ce to aitin da annabi ya ce sallar mutum a cikin jam'i ta fi sallar mutum shi shi kaɗai to mu za mu tsaya a hostel ɗinmu a ɗakin abokinmu mu mu biyar mu mu kaza mu ma mu ta yin jam'i sani ko kuna fahimta abinda hadisi yake nufi jam'i a masallaci to amma ana iya tibarin jam'i ba a masallaci ba inda wata larura da bukata dan kada wani ya juya hadisin ya mayar da shi ya halatta wa kansa yin jam'i a ɗakin abokinsa ko yin jam'i a ƙofar gidan abokinsa ko yin jam'i a kasuwarsa. kamar su su uku sai su ce su ba za su je masallaci ba su jam'i tunda an ce jam'i ne ai mu mu uku mu ma jam'i ne bari mu ta yin sallar mu kawai a kasuwa a shagon mu ko a sto din mu ko a benen mu ba sai mun sauko ba ya kamata ku rinka nutsuwa sosai idan an faɗi nassi na hadisi saboda yanzu zamani ne na juya abubuwa yanzu wani sai ya kirkiro wani sabon addini ya ce ai ba dole sai an je masallaci ba tunda annabi ce jama'atan jam'i da haka duk malaman hadisi da suka fassara hadisin suka ce salatul rajuli jama'atan ay fil masjidi idan mutum ya sallah ta jam'i a cikin masallaci tazidu ala salatihi fi suqihi akwai ƙari na lada tafi sallarsa a kasuwarsa a nan an ce suk an ce da asuk suk ne da annan nas ya suku na baba'i'ahun me yasa aka ce da da suk kasuwa suk daga kalmar saƙa ya suku ne saƙa ya suku korawa wasiƙan ladina kafaru kaga saƙa ya suku wasiƙan ladinar taƙau saƙa ya suƙu siƙa ya suƙu saƙa korawa to me alaƙar ambatar kasuwa da sunan asuƙo saboda mutane suna kora kayayyakin kasawansu kayan abinci ne kayan dabbobi ne tumaki ne kayan provision ne duk abin da za a sai da shi ba ana ɗaukansa a kai shi kasuwa ba to wannan kora kayan a kai shi kasuwan shine ake ce da kasuwa a suk ina fata ana fahimta yawwa wasu kuma malaman suka ce a'a dalilin da yasa aka ce da asuk asuk ne li'anna nasa yaqifuna fi suqi ala saq duk wanda ya je kasuwa a tsaitsaye yake an yi amfani ne da saq saq na ƙaurin mutum na abin ɗin mutum na ƙafa wai ai duk wanda ya je kasuwa a tsaye ke sai da kaya sai tafi shi yasa aka ce da asuk suk mana wurin tsaitsayawa a sai da kaya akwai kasuwar tsaye ma ai kuma duk wanda ya je kasuwa zaka ga so yake a gama ya maza zai ci abin da zai ci ya tafi to shi yasa aka ce da kasuwa aka ari kalmar asuku aka bawa kasuwa saboda annan nasu yaqifuna saboda mutane suna tsayawa ala saqi wato a kan saƙinsu a suk ɗinsu in sun je ba sa daɗewa to sallar da mutum zai yi a jam'i a masallaci ta fi sallar da mutum zai yi a kasuwa wa baitihi wa fi baitihi kenan a nan abinda suke cewa malaman sallar da aka yi ta a jam'i a masallaci ta fi sallar da aka yi ta a kasuwa ɗaya kenan ta fi sallar da aka yi ta a gida biyu kenan fassara ta farko fassara ta biyu suka ce sallar da mutum zai yi a jam'i a masallaci ta fi sallar da zai yi a jam'i a kasuwa ta fi sallar da zai yi a jam'i a gida haka malamai suka ce ko dai a ce ta fi sallar da zai a jam'i a kasuwa ta fi sallar da zai a jam'i a gida ko ta fi sallar da zai a jam'i a shishi kadai a kasuwa ko shishi kadai a gida duk yana iya ɗauka haka imam al-hafiz ibn hajar ya fassara wannan hadisi a cikin fatul bari wasu malaman kuma suka ce a'a abinda ake nufi sallarsa a jam'i a masallaci ta fi sallarsa shi shi kadai a kasuwa ta fi sallarsa shi shi kadai a gidansa to yanzu a nan in mun ɗauki fassara ta farko da hafiz ibn hajar askalani ya kawo cikin fatul bari sallar jam'i a masallaci ta fi sallar jam'i a kasuwa ko ta fi sallar jam'i a gida kenan duka sunansu jam'i amma daraja da matsayi ta gida ta masallaci ta fi me dalili duk wanda ita ko izo masallaci a lokacin da yake niyyar zuwansa masallaci duk takun da zai yi Allah yana kankare mai zunubinsa yana rubuta mai lada takawa ɗagawa kankare zunubi rubuta lada takawa ɗagawa kankare zunubi rubuta lada wannan haka yake a cikin hadisi har ma malamai suke cewa duk wanda yake da yawan zunubi to ya yawaita zuwa masallaci shi masallaci zuwansa ustaz zuwan masallaci ko baka yi istighfari ba dalili ne na kanka da zunubinka ka tara abubuwa da yawa kace kai bari da rike wuta wannan sati in ta zuwa jami'i kana tahuwa duk zuwanka kuma har da komawa ba kun gane wannan falalar to wannan falalar akwai ta a gida wanda yi jami'i a gida yana da wannan falalar wanda ya jam'i a kasuwa yana da wannan falalar kaga a kasuwa ai ka tafi ne da niyyar neman kuɗi ba ka tafi ne da niyyar jam'i ba wato ina so ne justifying fassarar da hafiz ibn hajar yayi akan cewa annabi yana nufin sallar mutum a jam'i a masallaci ta fi sallar mutum a jam'i a kasuwa ta fi sallar mutum a jam'i a gidan shi saboda ai kaga dalilin da ya kai ka kasuwa shine saye da sayarwa wannan ku dalilin da ya kai ka je masallaci kai jam'i shine kai sallar jam'in da haka ya za a kwatanta wanda ita fi kasuwa ya hada jam'in sa a kasuwa kuma da wanda yayi sallar jam'i a masallaci a cikin ɗaya ne Allah sa kuna gane ɗaya ke abu na biyu sai mu ce a in mutum ya zo masallaci zai gaisa da yan uwansa kuma mala'iku suna halartar masallaci duk masallaci duk ƙofar masallaci da ka sani duk wata ibada da za a akwai mala'iku a ciki wannan wata kususiya ne ta almasjid yasa ba a so a yi wargi a masallaci ba a so a yi wasa a masallaci ba a so a yi wani abu na sabon Allah a cikin masallaci ko ina ma ba a so a yi amma masallaci a kano to kaga wannan yana nuna falalar wanda ya je shi masallaci din kuma shi masallaci gininsa da yanayinsa ma yana bada wani irin ruhi na imani ka ji ka cewa ga ka a cikin masallaci nutsuwar da zaka samu kwanciyar da zaka hankalin da zaka samu yafi a ce a masallacin kasuwa ne wanda ake shimfiɗa tabarmai kawai a sallah da haka wannan in ya nuna wani abu yan uwana yana nuna mana muhimmancin raya masallaci ga ɗan uwa musulmi a duk inda kake karka bari masallaci ya nesa da kai ko kai nesa da masallaci to wannan kenan um wasu malaman sun faɗi wasu maganganu ba haka ba da shi ma hafiz ibn hajar wasu ba su yadda da fassarar da yi ba amma dai ya bada hujja um wasu daga cikin ma'anar hadisin suka ce kamar da ibnu daqiq al-id ya faɗa cikin malamai kenan da yawa yace wallazi yadhharu li anna al-murad bi muqabil al-jama'ati fil masjidi as-salatu fi ghayrihi munfaridan abinda ne ya bayyana gare ni inji ibnu daqiq al-aid yayi fassara ba irin ta hafiz ba yace abinda ya bayyana gare ni abinda annabi yake nufi duk wanda ya salla a masallaci a jami'i to yafi wanda ya salla shi shi kadai a gida yafi wanda ya salla shi shi kadai a kasuwa sai dai yace annabi yayi magana ne kharaja makharajal galibi cewa duk wanda bai halarci jami'i ba a masallaci to galiban abinda aka sani fil ghalib duk wanda bai je jam'i a masallaci ba to abinda ake tsammani kawai ya yi sallaci shi kadai a gida ko a motarsa ko a hanya don haka ake cewa sallar jam'i a masallaci ta fi lada don haka a za a kore zancen waɗanda suka ce ai da sallah a gida da sallah a kasuwa duk ɗaya ne da wanda ya sallah a gida da wanda ya sallah a kasuwa duk ɗaya ne to amma da ya ce abinda ake nufi in mutum ya yi sallah shi shi kadai ko a gida ne ko a kasuwa eh ladansa bai kai wanda ya jam'i a masallaci ba wannan kenan wasu kuma suna cewa za a iya ɗauka a cikin wannan hadisin yana nuna cewa an ta kuna salatu jama'atan fil baiti wasu la fadla fiha ala salati munfarida wai mutumin da ya sallah a jam'i a gida da wanda ya jam'i a kasuwa to ba ta da fifiko a kan sallar da mutum ya yi shi shi kadai mana da wanda ya je a jam'i a kasuwa da wanda ya je a jam'i a gida da wanda ya shi shi kadai a ko'ina duk ɗaya ne to wannan magana ita ma akwai rauni gaskiya jam'in kasuwa ya fi sallah mutum shi ɗaya jam'i a gida ya fi sallah mutum shi shi kadai bayan wannan akwai me yasa aka ambaci kasuwa malamai suka ce saboda ita kasuwa matattarar shaidani ne duk inda kasuwa take al'aswaq mahallan lishiyafi kowane mutumin kirki da na banza yana zuwa shi yasa za ga komi halal ne a kasuwa ba wanda yake hana wani ya zage-zage wani ya rashin kirki wani ya magana batsa akwai 'yan sani akwai barayi akwai 'yan kwaya a kasuwa akwai 'yan shaye-shaye mana ita kasuwa ɗabi'ar kasuwa kowa yana zuwa to shi yasa har ake magana akan shin in mutum ma ya je sallar jam'i a kasuwa yana da ladansa ya kai wanda ya sallan jam'i a masallaci a gari to shine hafiz ibn hajar ya fifita yin sallar jam'i a masallaci ta fi yin sallar jam'i a kasuwa a fahimtarsa saboda a su mahallin wato a shirafin kuma suka dai ƙarshe dai suka ce to ko a kasuwar dai ko a gida da mutum ya salla shi shi kaɗai to ya nemo na abokinsa su sallar jam'i a tare ko a kasuwar ko a gida shi ya fi yin shi shi kaɗai akwai matsala matsalar ita ce akwai wasu masu gidanni kawai sai ka ga mutum ya buɗe wato yana sallar jam'i da shi da matarsa kawai da shi da ‘ya'yansa idan an zo sallah kawai sai ce matarsa ta tsaya ‘ya'yansa su jona masa to sallar jam'i a gida da matarka da ‘ya'yanka fa wannan fa ba ba ba ba ba ba ba shari'a ce ta ce kullum a rinka yi ba ana iya yi time to time in ba haka ba to kenan me amfanin gina masallatai ba amfani in ni zan tsaya da ni da matata da 'ya'yana mu zo mu yi sallah da masu mun aiki a gidana mu ki zuwa masallaci jam'i to kai ma sai ka ki zuwa kai ma sai ka ki zuwa to wa zai je masallaci zai zama masallaci bai da wani relevance kenan bai da wani amfani so kenan wanda zai zauna a gidansa ya kira matarsa wai in an yi magana wai a wallahi ni da matata ne jam'i wa ce kai ya wani nassi ne ce ka je kai jam'i da matarka sai in larura ko ka makara ko ka yi tafiya ko ba lafiya da kai kai kai dai dan kana neman ladin jam'i sai ka kira matarka sai ku jam'i da ita amma abin da ya fi dacewa shine mutane su rinka zuwa masallaci kuma ina jaddada muku duk wanda ya kama hanya ya je masallaci wallahi bai zuwan banza ba takawanka lada ɗaukaka daraja saukewanka lada ɗaukaka daraja zuwanka da dawanka wallahi ba mamaki takun da za ka yi ka je masallaci ka yi sallar jam'in nan wallahi zai baka ladan da ba lalle a istighfarinka da za ka yi bayan magariba ko bayan shayi ka samu wannan ladan ba da haka yana da kyau mutane su kula kwarai da gaske akwai wasu mutane wasu ƙabilu ana ce da su bani salima banu salima a lokacin annaba a madina su gidajensu gaskiya nesa yake da masallaci yanzu kamar nan akwai staff malamai za ka gidansa yana nesa da masallaci ba lallai wani iya zuwa da kafa ba ko da mota ma sai ya da gaske ya juya da zuwa to sai suka ga annabi yayi masallaci kuma ga falalar jam'i a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai suka ce wa annabi gaskiya muna so za mu sai da gidajenmu na can unguwarmu bani salima za mu zo mu sayi gidaje ko fili a kusa da masallacinka don mu rinka samun falalar sallar jam'i duk sallah a yi da mu sai annabi ya ce da su makanakun tukjabu a sanakun ku zauna a inda kuke ya ku bani salima Allah zai rubuta muku duk takun da kuka yi kuka zo masallaci kuna da lada shi ya sa ma malamai suka yi bayani cewa zai iya yiwa wanda yake da gida nesa da masallaci ladansa ya fi ma wanda yake kusa da masallaci ya shigo ya fita mu amma kaga ana ganin ya fi samun sauƙi bayi da matsala ga gidansa ga masallaci ya yi amma in aka zo rubuta keke da keken lada to sai kaga wanda yake da gida a nesa sai ya fi tashi da wato lada mai tarin yawa sama da wanda yake gida kusa da masallaci ya ce makanakan ku zauna a inda kuke tuktabu a tsarakun za a rubuta muku wato gurbin ladanku na duk irin takon da kuka yi to wannan ta sa kuma du a cikin hadisin akwai riwaya da ta ce sallar jam'i ta fi sallar mutum shi shi kadai da daraja 25 a wata riwayar da daraja 27 to yaya aka yi baki ɗaya ne ya faɗa annabi ne ya faɗa amma kuma wata aka ce 25 kuma wata aka ce 27 daga cikin amsoshin da malamai suka bayar cewa wanda aka ce sallar jam'i ta fi sallar mutum shi kaɗai da lada ko daraja 27 ana nufin waɗanda suke nesa da masallaci su suna da 27 to ɗaya hadisin kuma ba 25 na kusa da masallaci su ne suke da wannan lada kaga yadda suka bambanta fassara hadisin kenan fasara ta biyu suka ce wancan hadisi mai 27 25 suka ce masallacin da yake babba ana cikawa an fi jama'a to 27 dan karamin masallaci kuma dan birit dan kadan kadan ba su da yawa 25 ya ka gani ka gani ko yaya wato an dai nuna dai magana annabin dai tana da manufa kowace ce annabi ya faɗa to gashi da sauransu to bari mu ci gaba malam ya ce sallar mutum annabi ya ce salatu rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 daraja 20 da wani abu bid'an wa 20 daraja kaga anan gurin 20 da wani abu ya faɗa to kalmar bid'an yana farawa daga da in an ce bid'a fi bid'i sinin lillahi al'amru min qabl wa min ba'd bid'a a larabci irgen bid'a daga uku ne zuwa goma daga uku zuwa goma kenan wani zai iya cewa ashirin da uku ashirin da bakwai ashirin da biyar ashirin da takwas ashirin da tara in ya kai goma to bai zama bid'a ba an gane ko fi bid'i sinin to yace ashirin da wani abu saboda wani hadisin zai bayyana mana menene wani abu wasu suka ce daga uku ne bid'a daga uku ne zuwa tara shine bid'a wasu sun faɗi haka anan dai abin da ake nufi da bid'an wa 20 daraja annabi yana nufin 23 25 ai 25 27 26 kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi cikin sahih bukhari malamai suka ce me ake nufi ladan tsabar tarin lada da daraja wanda ya sallah a cikin jam'i ana ninka masa darajarsa ta fi wanda ya yi shi shi kaɗai ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai har zuwa ƙarshe shi ne abinda hadisin yake nufi ma'ana annan asawab wato azyadu min sawabi ma law salla zalika sala wato munfar bi ainiha munfaridan ana ninka ladan da a ce mutum a ɗakinsa shi shi kaɗai yake da kamata sala ya yi sallah to gaskiya wanda ya je jam'i ya fi shi in kuna zaune a ɗaki abokin ka je yau jam'i ya dawo kai kuma ka buga ta kai ɗaya a sani ya ninka ka ashirin da bakwai ashirin da shida ashirin da biyar ya fi ka nesa ba kusa ba kamar yadda ibn da fitil aid ya faɗa allah masa rahama ibn al-asir ya ce annabi ya ce ya yi amfani da kalmar daraja saboda yana nufin asawab ne min jihatil ulu wal irtifa daraja lada ake nufi lada lada amma ladan matsayin ladan ba ƙwayan lada ba ba ƙwayan lada ba yawa saboda ba a cewa wanda ya salla shi shi kadai yana da lada daya ta san haka ake faɗa wanda ya salla shi shi kadai yana da lada daya wanda ya salla a cikin jami'i yana da lada 27 ba wanda ya san iya adadin ladin sallah ko a nan hadisin abinda malamai suke faɗa suna nufin darajar ladan darajar ladan nauyin ladan ya ninka ka sau ashirin da bakwai ko da biyar ba ana nufin ƙwayan lada ba Allah musrahama ya ce wa zalika me dalilin da ya sa aka fifita sallar jam'i anna ahadahum idan tawadda fa ahsana wudu'a ɗaya daga cikin wato masallata ko mace ko namiji idan yayi alwala ya kyautata alwala fa ahsana wudu'a alwudu aikin alwala alwudu'a wa bi fathi waw ruwan alwala shine alwudu'a alwudu'u bi dhammi alwaw ana nufin ita aikin alwala din to idan mutum ya kyautata alwala ai asbagal wudu yazo da sunnonin alwala yazo da ladabban alwala yazo da abubuwan da ake so a kula da shi in ana yin alwala summa atal masjida sannan kuma yazo masallaci yan kwana ku kula akwai waɗannan sun zo alwala kaman gargajiya kaman al'ada suke yin ta kawai ya ya gama ana so idan mutum zai alwala ya rinka jin a ransa cewa ibada yake yi lokacin da kake wanke gaban nan ka rinka tuna cewa shari'a ta gaya ma lokacin da kake wanke gabanka kana wanke zunubi ne malam duba falala Allah da ka wanke fuska duk zunubin da ka gani da wannan fuskar a wannan rana wanke shi kake shi yasa ai kaga ka wanke shi da gaske yasa malamai suka ce a in an yi ɗayan ai na biyu ai na uku duk mai alwala yana wanke fuskarsa yana wanke zunubin wanda ya sheka ruwa ya face yana fatar da zunubin da ya ji da ya shaka in ka wanke kunnanka ka wanke zunubin da ka ji in ka wanke hannunka ka wanke duk zunubin da ya taba jikinka ko ya shafe ka kana ta karkade shi kana wankewa haka kafarka in ka wanke ta duk inda ka taka ka je ka saban Allah ka ka wanke shi yanzu mutum zai kuskure yanzu ya sallah bai yi alwala ba ko ya rinka damuwa idan an ce je alwala shi yasa jaddada alwala ma ai alheri ne wani salaf aga yana mimita alwala ce kai ai ina mimita ne da manufa ai yace ni da in na zo wankewa ina jin ina wanke zanibi na ai bazan yi wasa ba annabi ya faɗa a hadisi yace yanzu da ɗayan ku yana da kogi sallallahu alaihi wasallam a kofar gidansa kullun ya fito ya tsunduma sau biyar ya je ya dawo fa hal yabqa min daranihi shay'an shin akwai wani dauda da zai saura a jikinsa ai babu sau biyar fa ya ce to kamar haka ne duk musulmin da yake yin alwala sau biyar a kullum insha Allahu yana wanke duk najasa duk zunubi da ke tattare da shi ne haka zai zo ya mutu ya game da Allah ya wanke duk zunubinsa malam akwai abin da ya kai musulunci daɗi malam akwai abin da ya kai shari'a daɗi malam akwai asara don kayi alwala ka tafi masallaci musamman kai yanzu ɗalibi da kai kafa kowa bukata ai gwanda ka kimtsa ai ka shirya ka zama alaƙarka da Ubangiji akwai ƙarfi saboda in ka ɗaga hannu ka roƙi Allah zai karɓa kuma an naɗe ka anan kana cikin nan ba ruwanka da hayaniya baka je ka ga sabon Allah ba baka je ka ji kaza ka shiga gari aka yi kaza aka yi kaza kullum daga ɗaki sai masallaci sai aji ɗaki masallaci sai aji ai babu rayuwa mai daɗi da ƙarancin ɗaukar zunubi in mutum ya ga dama irin rayuwar jami'a wani fa sai wata guda bai fita ba to da masallacin juma'a ka komai da komai dariya na baku ko wallahi kuna cikin ni'ima ba kaɗan ba Allah yanzu in za ka kwatanta wanda yake rayuwa a cikin gari transport da yake kashewa ƙura ma da yake ɗiba nan ku fresh air kake sha wallahi iskar cikin jami'an nan tafi iskar cikin gari kyau lafiyayyar iska sai dai sauro na san kuna fama da shi wannan a manta da shi a wucin na can sannan kuma abubuwa cakudan ne da mutane da sabon Allah akwai karanci a cikin nan sai dai mugu wanda ya ga dama a ciki ma zai iya yi an sani to amma dai da sauki gaskiya wata barnar da za a yi yanzu ba a sai da giya anan ba a shan wiwi anan ba a kaza anan ba a kaza anan ba a fasadi da mata anan a fili ba a kaza ba a kaza da sauki da sauki akan wanda yake cikin gari gaskiya to kaga dama ce ka je masallaci ka yi karatu ka yi karatunka na boko ka yi karatunka na addini ka je ɗakinka ka je shi ke nan rayuwarka wala za ka kayi rayuwa mai ni'ima ma to ya ce ya fi sallar mutum da zai yi wato a gidansa ko abin na ɗinsa ya ce wa zalika la yuridu illa sala ba abin da ya fitar da shi sai sallah ɗin kamar da nan muku bayani la yanhazuhu illa sala abin da ake nufi ba abin da yake yunkurar da shi sai dai ta masallaci manzo Allah ce lam yaqtu khutwatan ba zai taka wani taku ba shine lam yaqtu khutwatan hafiz ibn hajar a cikin fatul bari yayi bayani yace abinda ake nufi khutwa shine taku tsakanin kafa steps kenan shine taku step ba zai yi wani step wani taku ba illa rufi'a biha darajatan face sai an ɗaukaka darajarsa da wannan taku da yayi Allah sai ƙara ma matsayin dalaka in ka daga daya in dai masallaci ne Allah zai shiga mala'iku ƙara mai daraja da matsayi a waje da wajen mutane sannan wa hutta anhu biha khati'atan kuma sai an kankare masa laifi zunubin da kake da shi baka yi istighfari ba takun ka zuwa masallaci za a yafe maka wannan zunubin khati'a ana nufin zambun yace hatta yadkhul al-masjida haka za a yi kai masa har sai ya shiga masallaci ya ce fa'ida da halal masjid idan ya shiga masallaci yana mai jiran sallah kaga aiki wanda ya je masallaci in ba a tada sallah ba ai jiran sallah yake yanzu nan duk ba muna jiran isha'i ba ne kana fi salati za a rubuta masa lada kamar yana cikin sallah wannan majazi ne amma abin da ake nufi za a rubuta masa lada na sallah duk wanda izo masallaci yana zaune ba a yi sallah ba ladan da ake rubutawa ana cikin sallah shine ladan da ake ake rubuta masa in yana zaune yana jiran sallah Allah sa kun gane wanda yazo magariba kafin magariba yazo yayi sallar sanafila ya zauna a masallaci iya jira wallahi ba zaman banza ba ko gengedi ko yayi za a rubuta mai kaman ana magariban ne yanzu wanda izo isha'i yanzu wani ya shigo isha'i ai ba mu yi isha'i ba muna jiranta ne a yanzu nan inji annabi zaman da muke sallar sallama a masallacin nan ana ta rubuta mana ladan muna sallar isha'i ne malam dubai yadda ake kwadaita maka karaya masallaci dubai yadda ake kwadaita maka ka zo kai ibada a masallaci to ko zuwa kai kana karanta hand out ɗinka tsakanin magariba da isha'i ko azhar da al'asar a wurin Allah a wajen mala'ikun Allah za a yi ta rubuta ma tunda jira kake a sallah ka fita wannan shine ɗaya daga cikin falalar wato sallar jam'i kuma muhallin shahid kaga niyyarka an ɗauki niyyarka me ya kawo ka ai sallah ce ta kawo ka shi yasa nawawi ya kawo nan hadisin ababin niyya ai tunda ka zo da niyyar kai sallah ne ka ce bari ka jira ka saurari karatu ko bari ka jira ka yi karatun ƙur'ani ko bari ka jira ka yi zikiri to wannan niyyar taka Allah zai ce ai ta rubuta masa ladan yana yin sallah yau ina ruwan Allah dan ya ta rubuta maka ladan kana sallah rabuwa zai yi ni ne da kai marwata ba ma iya bayarwa amma shi Allah sahha ne mai bayarwa ne dare da rana Allahu akbar ma kanat salatu hiya tahbisu malam yace matukar sallar ne ita ta tsare shi mana ba wani abun ya kawo shi ba watakila gyara ya zuri watakila kaza wani abun ya kawo shi ba sallah ba bayan wannan wal malaikatu yusalluna ala ahlikum annabi yace malaikun Allah suna yin addu'a yusalluna yusalluna yad'una lahu suna yin addu'a an gane ku ga ɗaya daga cikin ku su waɗanne su ne mala'ikun da na gaya mana duk wanda ya je masallaci akwai mala'iku amma yanzu a kasuwa fa in kuka haɗu akwai a shagon wani ko a ƙofar gidan ka zai kai babu wannan falalar ko da jami'i ku kai amma kaga idan a masallaci ne duk ginannen wuri duk wuri da yake ginanne to mala'iku suna in dai masallaci ne to akwai mala'iku a ko ba ku buɗe ba suna nan yanzu haka ɗinnan suna jin mu mala'ikun Allah ku rubuta mu za mu cikin wanda Allah zai rahama duk masallaci da ka haka kuma akwai aljanu na kirki duk aljanin kware na kirki in ana karatu a masallaci yana zuwa in ana ibada shi ma yana zuwa da haka mala'iku suna yi wa ɗayan ku addu'a kenan yau in kana masallaci ka ji a ranka zaman nan da kake akwai mala'ika a gefen ka yana ta maka addu'a hawa malam da na daina zauna fc da na daina zauna bakin titi wallahi ban dan je masallaci ai babu wurin hutawa irin masallaci ai ba wurin zama irin masallaci ka gama kwaramniyarka da yamma da rana ka shiga can ka shiga can ka ba wa Allah magaribarka da isha'in kamar dan uwa ka ba wa Allah ka je masallacin unguwarku ko na garinku ka tare a wurin kai alwala ka je da wuri sahun gaba ai sallah inda karatu zauna ka ji karatu ka karu in ba karatu ɗauki ƙur'anin ka kai ta wamawa in ka gaji ki ta istighfari da tuba billahi azim ka ga albarka da za ka same ka a rayuwarka ko kwatanta ka ba za a yi ba da wanda yake dan shirbici mai yawo a gari da ka ku yi kokari ɗalibai ku raya masallatanku ku zo masallaci ku yi ibada alhamdulillah yanzu zamani ya zo an inganta mana masallatai da fanka da ac da ƙofofi wadatattu da winduna da abin karatu da security da tsaro ga wuta ga haske ba ka da damuwa ga kuma addu'ar mala'ika a kanka mana ai ba abin da ya kama da wannan to kaji abin da suke cewa Allahumma hamhu Allahumma firlahu Allahumma tub alayhi ya Allah ka ji kansa yanzu malam mala'ika ya gaya maka wannan akwai wani abin da kake nema sama da wannan ya Allah ka ji kansa Allahumma fir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma tub alaihi ya Allah karbi tubansa kai masa rahama ka gafarta masa ka karbi tubansa ka tausaya masa ka gafarta masa ka karbi tubansa haka fa za su yi ta yi har ka idan da sallah ka fita ka tafi ɗakin to ya ma za a yi kwatanta wanda ya je sallah masallaci jam'i da wanda bai je ba ai ba za su kwatanto bayi to matsalar mu irin waɗannan nasoshi da su ana karantawa amma ba a aiki da su kuma wannan yana nuna mana ɗan uwa ashe mala'iku suna yin addu'a wa bayin Allah salihai wannan yana nuna mana cewa ashe wani yana iya fin wani a cikin mutane su mala'iku daman ɗabi'a su bauta ne istighfari da yawa wani addu'a in Allah ya taimake ka malam a rayuwarka mala'ika ya maka addu'a su ba san saban Allah ba mala'ika bai san zanibi ba in Allah ya taimake ka addu'ar da kullum kake zuwa masallacin nan kana zama wata rana koyaya dai a sati dai ai Allah ya karba sau daya ai in Allah ya taimake ka a karba addu'ar da mala'ika ya maka ai shikenan ka samu rayuwa mai daɗi ko ka gama jami'a ka koma garin ka koma inda kake wallahi za ka yi ta rayuwa cikin ni'ima kuma barin gaya muku wani sirri duk mutumin da ya rayuwa yana da alaka da masallaci to duk inda yake ba zai iya rabuwa da masallaci ba ku lura da wannan ko gida ya kama ko na in dai ba masallaci ya ce kai ba zan iya zama a nan ba saboda ba masallaci kusa to wannan zuwan masallacin da kake kana yi wa kanka training ne ko babbar ma'aikata aka baka Allah ya taimake ka kaje ka gama digirin ka samu babban aiki sai ka kana kana da tsaye da sallah ta shiga cikin alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wadanda in Allah ya ba su dama a ƙasa suna tsaye da sallah kaga mutum ko babban ofin ne da shi baya wasa da sallah saboda a rayuwarsa ta university yana zuwa masallaci amma duk wanda bai damu da zuwa masallaci wallahi ko ofis aka bashi zai iya tsare ma'aikatansa ma ya hana zuwa sallah saboda bai damu da zuwa sallah da haka yanzu kaman kana yi wa kanka wani training ne aiki kaman kana sabarwa kanka wani experience ne daman ka saba kai dan alaka ne da masallaci kuma ba za ka iya wai dan ka gina katon gida ka je ka kwanta kana ji ana kiran sallah ba za ka fita ba to yanzu ma kike cikin wahala kana zuwa ballantana ka samu yalwa da dadi da ka lalle wannan shine albishir da ake yi wa duk mai zuwa masallaci yana zama ainihin wato yana ibada a ciki manzo Allah ce malam yu'zi fihi to kaji sharri matukar bai cutar da wani ba kaga duk wannan zara masa da aka faɗa mai samunta wanda izo masallacin har ya gama bai cutar da kowa ba malam yu'zi fihi wannan cutarwar tana da faɗi wataƙila ka mangare wani wataƙila ka taka wani wataƙila ka yi maganar wani wataƙila ka ci mutuncin wani wataƙila ka yi musu da wani ka ɓata mai rai in an shiga masallaci duk abin da za a cuci wani ba a yi wataƙila wani ya zo neman gafara wataƙila ya zo neman afuwa ya fuskanci alƙibla yana ta zikiri kai kuma ka zo da abokinka kuna ta hira sai ku matsa gefe saboda karka shiga cikin malam yuqzi fihi ba mamaki wani yana zaune zikirinsa yake in ya ga surutun ku yayi yawa sai dan waiwayo ya kalle ka haka yana nufin ka takura masa to takura wa wani a masallaci ya zo da sunan ibada saboda ya fi ka yanci ai ai shi ibada ce ta kashi kuma gurin is meant for wannan ibada ɗin kai kuma wani abu ka shagalci kake da shi dan haka ko ka bashi hakuri ka ce matsa gaba ko kai ka matsa ka bar shi ya samu full concentration ya kalli ubangijinsa yayi ibada malam yu'zi fihi malamai suka ce malam yu'zi fihi daga cikin sa akwai wanda ya je wanda bai sha taba ya zo warin taba ya cutar da abokin sallarsa ba wanda yake shan taba ko yake shan wiwi Allah kiyaye ko yake bata bakin sa da wani abu kai har wanda ya ci tafarnuwa ma ya ci tafarnuwa ya zo yayi sallah a gefen sa warin sa idamu mutane kaga azan nasa ya cutar da mutane to kaga bai samu wannan falalan ba da haka ku sani wannan gara basa ba a banza ake ɗaukanta ba sai an shirya malam yu'zi fihi kuma kulawa da jiki kulawa da tsaftar jiki yana daga cikin manufofin zuwa masallaci jami'i kamar yadda in zaka je daurin aure ba kana wanka ka saka turare ka gyara jikinka ba to haka ake so in zaka zo masallaci in Allah ya hore ma dan fesa turare a jikinka saboda za a zo sahu a hada jiki da jiki ku duba in an zo sahun nan fa jikina da jikinka rigata da rigarka ku duba idan an zo sujada kaina a ƙasa kanka a ƙasa in nayi hamma duk zai fita kai ma in kai zai fita yanzu daidai ne mutum ya zo masallaci da kazanta daidai ne ka zo a haɗa sahun nan jiki da jiki wani fa in ba albarkacin masallacin da aka zo ba baka isa ba ka zo ka haɗa jiki da shi ba baka isa ba akwai wanda wallahi sai dai in ka ɗaga mai hannu ma ya amsa maka ma murna za ka yi amma albarkacin masallaci an ce ku zama sawasiya daidai wa daida kowa iri ɗaya ka zo kai saho da mutum sai ka zo ka taho da ƙazanta ka ga mutum ya taho da datti ya zo masallaci wallahi hada haram ku zo zinatakum inda kulli masjidin ku tsaftace jikinku ku saka turare ku yi aswaki wani sujjada fa ya zo yi wallahi da aka yi sujjada limamin nan ya dan tsananta bai daga ba da wani ya buga wata hamma gaba ɗaya tsahon nan sai da gigita su hamma kawai ya kuma ya kasa da ya suna ya rufe ba duk ya bule gurin aka ida da sallah kowa na sahun nan sai ce kai a yau na azabtu yanda ka san wata jaba ce a kulle a da aka kwance ta yanzu mutum musulmi ya kamata ya bar bakinsa a lalace a haka ga a darbejiya malam in baka da kudin makilin da brush ga itatuwan aswaki ka goge bakinka malamai suka ce aswaki yana fitar da daudar baki yana fitar da warin baki yaya mutum zai shigo masallaci da kazanta malami uzifihi kuma abin mamaki hatta mala'iku ba sa son wari mala'ika bai son wari kuma idan ka zo sallah mala'ika yana tare da kai yanzu ya zo a riwaya sahihi ya cewa duk wanda ya zo yana sallah yana kiyamun laili in ya zo yana sallar dare karatun nan da kake na ƙur'ani na dare ba kana tashi kana karatun ƙur'ani ba to mala'ika ne yake zuwa ya buɗe bakinsa yana haɗiyar ƙur'anin da kake fitarwa da miyau ɗinka da yake fitowa bakinsa yake buɗewa yana haɗiya to yaya mutumin da zai zo yana sallah bakinsa akwai ƙazanta musulunci mala ya zo da duk alheri ko mutum kaga ya je ya ɗauko kamar al'adar da mutanen suke rashin mutunta sallah mutum kawai sai ya ɗauko kayan sana'arsa kayan datti abin da kawai sai ya shigo masallaci ai saboda sallah ne amma in daurin aure ne zai gyara jikinsa ai ko ga mai aikin leburanci ne ya zo da wani wandonsa ya kai wata biyar bai wanke shi ba ya yi annakiya ya yi datti ga siminti ga fenti wani mai fenti ya shigo masallaci kayan sun lalace ba kyan gani duka kuma wai saboda rashin kunya ya zo ya tsaya sahun gaba ya zo ya haɗa jiki da wani wanda ya zuba shaddar lafiyayya da turare dan Allah kai mai adalci wai sai ka ce tsoron Allah ya kawo ka tsoron Allah ne ce ka je ka tafo kaya mai datti ka zo ka shiga tsawo ka takura wa mutane ni din da nake muku wa'azi akwai wanda ya mun azaba wata rana wallahi na makara a wani masallaci na zo muka kabbara na taho ni dai tun da na zo kusa da shi kafin na wuro na ga kudaje suna zazza na ce to wannan kashi yayi me yayi on Allah ma wallahi malam inda yake tsaye kuda idan yayi sujjada ya daga in ya rike sai ga kudaje na ga wani a kusa da shi to ya zan yi ni ban yi tunanin in canja wuri ba ina saurin kada raka a takubu ce mu haka ne shahada na juna wallahi da kyan na ƙarin sallar har liman ɗin sai da ni cewa wannan liman ya tsananta mana yayi ya gaba mana da wuri kuma wallahi malam wato ba wata tsanwai ta sallah ba saboda bala'in da nake tattare da shi a jikina ni na san me nake ji malam wato warin na malam ba zan iya kwatanta ma yanzu haka idan na tuno ina gano mutumin ina gano inda ne kuma ina tuna warin ban ji daɗinsa ba wallahi malam ana idar da sallah assalamu alaikum duk wanda yake kewaye gurin nan sai gana subhanallah subhanallah subhanallah tashi kowa ya tashi ya nike kai ka dauka zafi ne kore su a bala'in da wannan mutum ya kawo ne a wani gurin aka tashi dai aka tafi aka bashi ma ya tsiri a aikin fawa ya je ya yi fiɗan nama ne a menene ya je gaski haram alaika ya habibi wallahi haram ne wannan daka in mutum yana aikin sana'a kayanka da datti zaka shiga jama'a jami'i zaka yi yi hakuri ka cire rigar dan dora wata riga doguwar riga ka zo kai sallah amma mutum ya zo masallaci ya cuci mutane wani kuma zuwa ya da safar sa mai doyi ka san safa an ta dade a kafa ba magana to da yazo aka kabbar sahu haka aka kabbar sahu da ya sujada sai kudaje yu sai ana ta waiwaiwai daddawa aka zo da ita a wallahi malam safacce mai doyi ba daidai ba ne ustaz akwai abubuwan da wallahi ya kamata mu kula da su mu kula da su cutar da mutane yanzu mutum kuma nan yana a masallaci fa yana zaune da mutane yanzu da wani masallaci mai kafin sai ya atishawa kacau ya ta hash hash da majina haka sai ya baki da mutane sai ya danne haka a kafin ya goge shi kenan majina ce fa ifatar mai kwan isa ka rigarsa ko ya ɗauko tishi ko hankici a aljihunsa ya goge a hakan majina ce da wani isa ba sai ya baki idan mutane sai haka sai ya goge muku shi gobe fa ko an jima wani ko zai zai sujjada akan wannan kuli imadi idan yana da wani ciwo ko yana da wata cuta yayi wannan atishawan ya fito da ƙwayoyin cuta ya zo ya matsa mana shi a kafin ɗin nan sai wani kuma ya zo minti ɗaya biyu ya kabbara nafila ya ɗauka ya je har ya mutu da wannan ciwon ka cuce shi da haka ku kula da malam ya uzi fihi duk abin da za ka yi ka cutar da mutum to kar ka yi gangan jikinmu malam Allah ya yi shi in ba a kula da shi ba yana fidda wani sansani mara daɗi kan mutum ne bakin mutum ne hanci ne kunne ne hamata ne duk inda ba a gyara shi ba yana fidda wani sansani kuma alhamdulillah zamani ya zo da duk waɗannan abu akwai mayukan da ake shafawa na kawar da datti mutum zai zo masallaci ina laifi ka dan daga ka fesa ka fesa ka fesa ba wai dan kanka ba a dan mutane at least a zo a zauna a sahu a ji kana ƙanshi da daɗi wallahi mala akwai mutumin da nan ganshi a sahu Allah Allah ake ai sallah kusa da shi saboda ƙanshi yake ɗabi'ar ɗan adam tana son ƙanshi amma akwai wanda in an ga shi ne kuma sai a canja sai malam yu'zi fihi barin barko haka malam yu'zi fihi malam yuhdis fihi sannan kuma matukar bai karya alwalarsa wasu malamai suka ce yuhdis kamar yadda yazo a riwayar bukhari matukar bai yi rihi ba bai fidda iska ba idan ka zauna ka kula kai ba an ce za ba ka ladan sallar isha'i ba yanzu ladan za ka samu ladan sallar ne idan baka karya alwalarka ba daga wanda ya zo daga magariba sai sake tusarsa tut ya ci gaba da zaman karatu sai da ya ga an kusa kiran sallah sai ce bari ya je ya alwala to zaman da kai ba alwalan nan ya maka illa kenan rike alwalar rike alwalar ita take sa ka samu ladan ah to ya za a baka ladan sallah baka da alwala ba ku gane ba ba an ce za a baka ladan kamar kana sallah ba to ya Allah zai baka ladan kamar kana sallah baka da alwala daka shine fasarin malam yuhdis fihi al-murad bil hadath a cikin hadisin nan kamar da bukhari ya faɗa a rihu haka abu huraira ya fassara shi yace iska duk wanda ya saki iska sai dai alwala tana karyewa je ka daddado ta ka dawo ka ci gaba da zama ina fata ana fahimta wasu kuma suka ce a ammu min dalika ya ma fi haka fadi duk wani abin da mutum ya kawo sabo a cikin addini ko abin da babu shi a shari'a shari'a ya zama malami hadis ne muttafaqun alai wannan hadisin da bukhari da muslim suka rawaito wa hadha lafzu muslim wannan lafazin imam muslim sai malam ya fassara mana yace la yanhazuhu din huwa bi fathi al-ya'i wal ha abinda ake nufi wato la yahudduhu la yanhaduhu ba abin da yake yunkurar da shi kawai abin da ya yunkurar da kai a gidanka ka taho ko a ɗakinka ko a ofis ɗinka ko a gidanka ko a kasuwar ka taho masallaci sallan nan ce kurin ta kawo wato akwai abin sha'awa wallahi malam ka ga mutane malam ka zo wuce masallacin nan ka ga motoci malam kamar sallar juma'a a gama garba isha yi duk mutane suna ciki suna zaune me ya kawo su ibada wallahi malam wata irin rayuwa ce da wato ba ka iya biyan ta da sauri wani ɗalibi na yana muna tare da shi a nan Kano yana zuwa duk majalisai masallatai a garin nan sai ka zaɓi masallaci inda za ka je magarba isha'i ka yi ibada ka more da wuta da komai ya ce wallahi malam aka yi min transfer aka aka aka mai da ni lagos aka daɗa danna ni aka mai da ni kaza malam suka je suka danna ni a wani wuri wallahi ko kiran sallah ba na shi ka gama iya kewayen ka estate ɗin nan duk tafiyar da za ka yi ce wallahi malam ba masallaci ya ce na rasa inda zan sa kai ya ce yau ni ne na waye gari yanzu ba zan yi sallar jam'i ba ya ce to babu unguwar ma ba masallacin kaga wannan ni'imar duk mutum baya ganewa kana zaune kana cikin nima sai wata ran a ɗauke ka aikinka a kai ka wani guri ana murna an maka taransuwa guri mai maiko sai ka je to kuma ba masallaci ma da za ka yi akwai wanda ya ce ma'aikatar mu kasuwa ce guda duniya ce guda amma karab kashan ba ba masallaci hawa ya kai saba'in amma ƙa'idar ma'aikatar ba za a yi coci ba ba za a yi masallaci ba ya ce malam duk inda ka ga ana sallah dabaru ne kawai ake yan can sai su haɗu su yi yan can sai su haɗu su yi kuma haka ɗabi'un ma'aikatan gwamnati yake ya ce to masifa a ofis ba masallaci ya ce in ka koma kuma unguwarku ɗan uwanka ma bahaushe ma da za ka fito ku haɗu da shi a isha'i ko magarib ko asubahi wai ku gaisa a ɗanyi zumunci a ɗan gaggaisa irin wannan kewar da ake ɗaukewa bayan sallah asubahi bayan kaza yace babu yace ba inda ba za ka je sallah yace sai da na kwammace duk alherin da nake samu wallahi da an maida ni can inda nake Kano Kaduna Bauchi Jigawa ya fi mun alheri saboda alƙalli ina cikin uwana musulmi kuma ina da wadatar masallaci iya ganin ka to wannan damar da kake gani akwai lokacin da za ta zo ba za ka samu ba wani ɗalibi na yake gama yace malam ana murna mun samu aiki ina aiki a NNPC alhamdulillah muna samun abubuwa malam masha Allah yace amma wallahi malam a ruwa muke shiga yace malam muna yin wata biyu a cikin ruwa wata biyu wata uku mun yi wata uku sai a fito da mu mu dan samu hutu yace gaba ɗaya a cikin ruwa muke a ƙasa kawai yace in kan ga mun fito mun hau kwale-kwale ne za mu je ko jirgi da zai kai mu wuri kaza amma a ciki muke aiki gaba ɗaya yace malam ba maganar sallar juma'a ba magana kaza sai dai mu ya mu musulmi wani lokacin ko uku musulmi ko biyu ko ɗaya an yi postin ɗin sai tafi can sai ka nemi wa za ka yi sallar jami'a ce mana ganin azahar ta yi la'asar ta yi dama muna aiki ne da agogo kawai a cikin ruwa cikin ƙasa suke suke rayuwa gaba ɗaya ya ce malam ma'aikatan nan ba ruwanta da juma'a kwata-kwata to ya ce ai fitar kama daga wurin ka shiga gari cikin mutane ma ba ƙaramin tashi hankali ba ne ya ce ya za a yi ya ce to jama'a dai tana da sharaɗinta akwai adadin mutane akwai yanayi akwai kaza kaga kai yanzu juma'a kan sun jefar maka da ita sun baka dala sun raba ka da juma'a kudi dai akwai a tsare ka yace ba na samun walwala sai na mutu kaga ashe rayuwa lokaci lokaci ne in kana yanzu a nan watakila Allah kai ka wani guri kaza da sauransu akwai yaron mu da aka tura shi ɗalibi ne aka tura shi NYC wannan NYC da ake zuwa yace wallahi an kai shi garin da gaba ɗaya ba musulmi ko ɗaya yace billahi alazimu malam da nazo ina sallah a wurin ina gamawa wallahi wuta aka sa wurin wuta yana gama suka suka bunka wuta gon suka kone wurin saboda ya zo musu da wani ba yace kuma wallahi kewaye ne aka nace ka daina yin sallah a fili ana kallon ka ka shiga ɗakin ka yace malam abun mamaki yace wallahi ina zuwa karka yadda aka karbe ni hannu biyu saboda ni kofa ne ba kon gwamnati ne aka kai ni wajen sarkin gari aka sarki ya tara fadawansa a can kudu yace da izgarsa da komai yace wannan bakon gwamnati ne wannan bakon mu ne yace to a girmama shi a kula da shi yace ba abinda ba su kawo ba sun kawo min abinci doya ne wane ne da giya ne da naman kare da na alade ba abinda ba a kawo ba yace malam aka samu gangariyar budurwa aka hada da ita nace ka bi hankali wallahi malam yace sarki da kansa ya hada shi da yarinya budurwa da giya da nama da kayan abinci da ɗaki inda zai kwanta aka ce gashi wannan matar wannan yarinyar taka ce ya ce kamar yaya suka ce na yi wa ono ya ce kai wanda sai ya buga waya ya yi fatawa ɗan banza ya ce wallahi ma na yarinyar kaga hidimar da suke mu ta mun wanke-wanke ta ɗora mun ta yi wanke kaza kayana ita za ta wanke wane ne kaza ya ce kuma dare ya kuma wata zo anan za ta fa na ce a i am sorry please ya ce haka nake amfanuwa da ita da ranar ta min hidima da sauransu je ne aiki na amma da daddare sai in ce ta kaza ya ce sai aka samu matsala sai ce wai kyamata nake saboda ai su bakon abu ne ya za a kawo maka giya baka ja ba kuma a kawo maka ai mace da giya da naman kare ai ba magana su a wajen su na ce to gaskiya ka maza ka nemi relocation a wurin an ba ka wajen halakar da kai da addinin ka gaba akwai wani yaron mu shi kuma da shi ma aka dauke shi duk ina ba ku na experience ne malam kana zaune a nan kana rena kanka shi kuma makaranta ya samu ya tafi wata ƙasa kai ina jin wannan ƙasa a toki ne ko a wata ƙasa ne kusa da toki ya ce wallahi malam da aka je gaba ɗaya makarantar to ni na je da ɗan gemu na sai aka ga ina dan gane larabci yace kuma wallahi larabcin nan na malam na hudu ba juma'a ne da nake zuwa a jami'a nake saurara yace ana zuwa ana mitin sai aka ce yawa awa imam kawai sai aka nada shi yace hu aka ce yu yace wallahi malam bai iya komai ba aka ce ni ne liman kamsu salawat ni zan yi hudu ba juma'a na yi ta da larabci ya ce wallahi ma aka ce sallar idi ma idan ta zo kai ne chief imam a makarantar gaba daya ya ce ko shi dama musulunci nan haka yake wallahi malam lokacin ya bugo waya malam da Allah akwai yan hudubobi da ake da su a dan turo mu na ce wallahi da a kano kake sai na dan zane ka kafin na baka amma yanzu bana ce haka ake tura mai yan hudubobin wanda aka yi sai a tura mai ta waya sai ya je ya firintin ya ta haddacewa karanta ya rike ya rike ya rike sai ya zo ya miƙe to ai yayi malam na ce karka ki karba karbi ya ce malam na samu umdatul ahkam ɗina dama na dan biya ta sai na nemo fassararta da turanci duk kwana biyu uku aka ce rinka darasi ya ce ba damuwa za ku sha darasi ya ce sai in samu hadisai na guda uku hudu sai in haddace in rike sharhin su duba bayanin su a intanet da turanci in rike in ce zan daura da wannan zauna bata rai da asuwaki na goga na ba shi karatu muttabaqun alaihi to abin da muka bana daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunawa da shi Allah ya mana afuwa ni ba wannan yaron burge ne yayi ba laifi yayi ba ya burge ni kwarai da gaske Allah ya saka masa alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آمين شكرا. إن أنك أروى ما يلي فيه.